الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba haduwa da ku a safiyar juma'a daga tara zuwa goma tare da babban malami ma sheikh abdulmalik insha Allah tare da shi a yau za mu gabatar da shirinmu kamar yadda muka saba insha Allah kafin mu shiga shirinmu gadan gadan akwai wani abu da ya kamata mu dan tattauna akan shi kafin mu shiga shirinmu don tunatarwa ne ga yan uwanmu wannan lokaci na sanyi akwai ababen da ya kamata mu tattauna tsakanina da Sheikh Abdulmalik insha Allah za mu dan fadakar da ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu game da hukunce hukuncin da suka shafi lokacin sanyi da abin da ya kamata mutum yayi a ciki da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh Sheikh abin da muke son mu fara tattaunawa kai kafin mu shiga shirin mu gadan gadan na'am eh wannan lokacin sanyi lokaci ne da ya kamata akwai hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan mahimmancin yin alwala na'am da kuma cika alwala na'am to a lokacin sanyi zaka ga mutane kuma da hadisin da suke magana akan almasu ala aljawrabai Na'am.
da almasu ala Na'am.
alkhuffain Alai.
ko ala nalai duka hukunce hukunce ne da ya kamata mutane su san da su Mhm.
sannan kuma idan an mutum ya sa sosai ko soset Mhm.
an aka sashi shin yaya hukuncin shi soset yake Mhm.
mutum da yake misali yana nan kwance a likita na'am ya yi rauni Na'am.
kuma aka masa bandeji na'am ya ya kamata shi alwala Na'am.
duka waɗannan ababe insha Allah za mu tattauna Na'am.
saboda mahimmancin su a wannan lokaci don menene eh, sanyi misali akwai mutanen da misali in suka taba ruwa Na'am.
masu sanyi Mhm.
zai iya ƙara mi rashin lafiya rashin lafiya Na'am.
ko kuma ko da bai kara rashin lafiyan ba zai jinkirtar da samun lafiya na'am sannan kuma eh, a wannan ne waɗansu kuma suke samun dama su sha kwana garuwa ya kamata a shirya su na'am hatta ya idda ala da ma a malaman fiqh suke cewa gaskiya to bai yi i'dadin ala ba na'am kuma sai yi tazarce ya je wancan hukuncin da shi a nan malamai suka ce dole ya kamata kenan in mutum zai kwanta ya shirya ko da ruwan sanyi ne akwai hanyar da zai bi mai misali yanzu Na'am.
Allah ya sawa kai al'amura zai mi zai iya dafa ruwa na'am shi zafafa su sai ya amfani da su gaskiya menene yanzu han- jan hankali da zaka mana a wannan lokaci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, kafin mu shiga cikin wannan shiri gadan-gadan akwai nukta guda biyu da ya kamata mu ɗan haskaka kaɗan. Nukta ta farko shine cewa caccanza lokuta ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Yani za ka ga wani lokaci a yi zafi, wani lokaci a yi sanyi, Mm.
wani lokaci a yi tsaka-tsakiya.
wani lokaci dare ya yi tsawo wani lokaci ya yi gajarta.
yawa waɗannan dalilai ne da suke Ayoyi ne daga ayoyi cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah akwai shi.
akwai shi kuma yana da ikon komai Na.
kuma shi yake tafiyar da al'amura don da za mu ɗauki misalin me yasa lokacin sanyi wani bai isa ya kawo mu kanshi zafi ba Allah to kaga wannan kadai ya ishi mutum ya zamanto aya to kuma sai Allah ya kasa duniyar nan kashi kashi Mm.
akwai wuraren da zafi ya fi tsanani akwai wuraren da sanyi ne babu ma zafi kwata-kwata Mm.
akwai wuraren da kuma sai Allah ya bar su tsakatsakiya ba zafi ba sanyi Mm.
ina fata an fahimce ni abinda suke cewa wajen tsakiyar duniya al-khatt al-istiwa'i Mm.
mafi yawancin tsakiyar duniya da suke ma khatt al-istiwa'i Mm.
babu sanyi babu zafi ana daidai wa daida da zafin da sanyi yawwa da tsayi to kuma wuraren da akwai wasu wurare kamar inda akwai sahara musamman zaka ce akwai zafi lokacin zafi akwai sanyi lokacin sanyi to Allah subhanahu wataala shine kakkasa wurare kuma waɗannan lokutan suna ɗauke da hikimomi ba banza ba Allah.
wato ma'ana bayan ma kasancewa su ɗaya ne daga cikin halittu na ubangiji kuma suna nuna kudurar ubangiji da ikonsa da kasancewarsa sannan suna ɗauke da wasu alfanunnuka waɗanda mu wani lokaci ba za mu fahimce su ba da yawa daga cikin mutane suna san tsammanin lokacin zafi kamar suna cikin bala'i suna cikin tsanani alhali shi kanshi zafin nan yana da da wani na amfani da amfani da zaka duba in an kace ba za a ma iya lissafawa ba sosai to to hakan ga Tunda sanyi idan kasashen da ba su da sanyi ba su da zafin nan suna bukatar wannan zafin muna gani ai turawa suna zuwa kasashen mu su zo su su su su su sanya irin sutura ma irin tamu su biya kuɗin cikin jirgi a ɗere tur da turistin da waye su zo saboda su sha wannan hantsin na rana na kuma muna gani mu da kanmu ba- ba- bari ba kai ka daga turawa in kai kai daga turawa ka ka kai ta nisa yanzu da yawan mutane suna jiran rana ta fito a je daidai inda hantsi yake a sha hantsi in sanyi yau kaga wannan ya nuna baka cewa ashe shi ma yana da amfani abin nan da ka kasance kana gudu yanzu kuma gashi kana nema ne to wannan nukta ta farko kenan nukta ta biyu shine zamu gane addinin musulunci addini ne wanda yake ya shafi komai da komai ma'ana bai bar wata qadiyya ba ko wata mas'ala ko wani suje wanda bai tabo shi ba sannan kuma aslan an gina shi ne akan sauki da saukakawa ba a gina shi ba akan tsanantawa Allah ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki gare ku ba tsanni yake bukata gare ku ba kenan duk abin da Allah zai shar'antawa ba amfanin Allah bane amfanin mu ne sannan kuma Allah ba zai kallafa muna abin da ba za mu iya dauka ba duk abin da an ka ce ka yi an tabbatar da za ka iya in lalura ta zo ba za ka iya ba kuma an dauke maka amma lalura nan ta zamanto lalura ce tabbatatta ba wadda dan adam yake kiro maka shi ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da ke so amma in muka koma bisa ga ah, abin da ya shafi yanzu lokaci na sallah asuba da abin da ya shafi wanka da abin da ya shafi alwala waɗannan abubuwa ne waɗanda sun zo amma na farko shine lokacin sallah ita sallah asuba ko ga lokacin zafi mutane ba su zuwa balle kuma lokacin balle lokacin sanyi dama lokacin da turawa suke son su yaƙi daula ta musulunci andalus wanda ake cewa andalusi ko mu ce Espanya yanzu sun gaya wa mutanensu kafin ku yaƙi waɗannan mutane akwai ababe guda uku da ya kamata ku ga sun tabbata to na farko shine suka ci suka tura waɗansu mutane su je su yi karatu don kafirai suna zuwa karatu a andalus a wancan lokaci kuma har yanzu kafirai suna zuwa kar- karatu kasashen musulmi har saudiya ma sun kenan sai a tura yahudawa su je jami'an madina da jami'atu ummul qura da jami'a kai jami'atul eh, imam matar riyadu da eh, malik saud har kafirai ma suna ɗauka an san da kafirai na ana kwaɗayin su musulunta to amma waɗansu da sunan musulunci za su zo su je jami'ar madina saboda madina da makka kafiri bai zuwa to amma riyadu can ba haram bane kafirai suna iya su zo shi yasa har da kafirai ana bari su zo su yi karatu don saboda su amfana tana yiwa iska ga rayuwar musulmi su musulunta ba muna sukar gwamnatin saudiya bane to sai ba yahudi ya zo saudiya ya karanta karatu masalan ya karanci kulliyatul hadis ya karanta hadisai ya san su da kyau to kaga bayan yayi karatu shekara ashirin a madina ya san hadisai sai ya koma amerika ko turai ya san yadda zai yi ya shiryo banna ya kawo cikin kasashen musulmi wanda ba duk malami bane ma zai iya gane wannan don shi abin da ya speciality saman shi ne haka ko hadisi ko tafsiri suna yi ba musulmai bane sai su zo to turawa wancan lokaci suna tura mutane su je su yi karatu a kasashe a kasar musulmi daula wadda musulmi suka gina a Spain sun yi ta kokarin su kai hari su ruguza wannan daula amma sun kasa to sai suka ce ku kalli abubuwa guda uku na farko duk lokacin da kuka ga mafi yawancin su ba su samun jam'in sallah asuba to alamun lokaci ya fara bayyana kenan domin duk lokacin da musulmi suke samun sallar asuba hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar asubahin cikin lokaci kana fi zimmatillah yana cikin kariya ta ubangiji to 99% mu dauki nan Niger an ce 99% musulmi na to ban yi mubalaga ba a gane ni in ce 99% ba su samun jami'in sallar subahin cikin lokaci to kaga kenan wannan ya nuna ba su cikin karewa kariyar ubangiji sai tura su to ku dibi wannan sai aka zo sai aka tura ajin sikiri sai aka gano jam'i in ana sallar asuba sahu na farko kawai yake shiga wani lokaci ma rabin sahu kenan waɗannan mutanen mafi yawanci ba su damu da sallah ba ka gane ni wanda kenan matsala ta samu abu na biyu sai suka turo suka zaɓo suka tattaro suka tatu suka tsabbatu 'yan mata masu kyau sai suka tura su a cikin jami'o'i suka ce ga 'yan matan mu a karantar da su addini amma waɗannan 'yan matan aka ce musu duk wanda ya nemi ku cikin malaman makaranta ku aminci shikenan aka tura su an kai 'yan mata 'yan tarna 'yan mata masu kyau na tura dama ai su ba karatu addini ya kai su ba wata manufa ce sai malamai suka fara afka musu suka ce to madalla dama jagororin al'umma na suna Allah Allah sauran su mun san mun kare da su ga waɗanda za muke son mu kare da su sako ya shigo cikin shugabannin ne kaga an rige shugabannin ne na addini kina kaga mun samu dama abu na uku suka ce ku kalla in kuka ga su kiyaye da lokaci ba to lokaci yayi sai mutum ya zamanto da musulmi yadda suke kula da lokaci komai cikin lokaci ne amma yanzu abinda an mafi sauki wanda ba a kula da shi ba shine shine lokaci musulmi yana banzantar da lokaci yana banzantar da lokaci to waɗannan abubuwan guda uku da suka tabbata shine dalilin da yasa suka afka madaular andalus na yaki to wannan yana da kyau musulmi mu gane wannan kenan zancen cin nasara da muke nema Allah ya taimake mu ko mu samu nasara ko abin da ya kama da haka in ya zama to 99% ba su samun jam'in sallar subahin la lokacin zahi lokacin da babu matsala ballantana ko balle lokacin sanyi wanda mutum yana ji lokacin zafi mafi yawanci mutane suna bacci don dare bai da tsawo a lokacin zafi Allah ya ce yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl Allah yake daukar lokaci ya sanya shi cikin wancan sai wancan zama mutum ya fi tsawo lokacin zafi dare ya fi tsawo yini ya fi tsawo lokacin sanyi yini abin ga dare ya fi tsawo kenan in ana sanyi dare tsawo yake da shi in ana zafi yini tsawo yake da shi aksikin juna awa ashirin da hudu ne shi kake ganin yanzu tun karfe shida da wani abu an yi an yi sallar magriba amma in lokacin zafi ya shigo bakwai ma ba a yi sallar magriba ba an gane ni wannan kudura ce ta ubangiji to kaga lokacin zafi mafi yawancin mutane ko kiran sallah ba sa ji domin mi domin sun lokacin bai da tsawo bacci bai ishe su ba an tsaya an yi hirace hirace na banza wani ya auri wance wani ya sace wance wani ya sai wuri kaza wani kaza shi yi an yi fira ta banza da ta siyasa da ta tambada da ta ragaita an sai an bi wuri an kwanta wani na san sama internet yayi zaman shi sai minuwi sai karfe 1 biyu uku ba wata rishar sheki ba ya shiga cikin nan ya gano hoton wannan ya shiga wannan wani ya ce kaza ya musamman yanzu da internet ya lokacin internet wanda dibu kwanakin baya shugaban kasar Amurka Obama yana saman internet yana rike da portable dare yayi mata sai ta ga ya bata mata lokaci ta zo ta sace portable ashe ana gani akwai kamera kashe an ka dauka shugaban kasar Amurka mata shi tana abin nan zargin shi akan yana bata mata lokacin ta gaban sa to fa ma ba ga wanda ba shugaban kasar Amurka ba kenan lokaci haramun ne in mutum ya san bai samun jam'in sallar subahi ya kware lokaci mu ko abin da muke yi kenan in an je fakarai haddis wala haraj ita ta kare ba ta da iyaka uwa da uba su shiga su ce to in kun kare da ke da shi in kun kare hira ki rike wani gurin hira kaga karhe ɗaya biyu uku su ko gayu internet bayan internet hira bayan shira belot bayan ga sunan abubuwa na shirme to sai kaga mutum sai ya kai karfe uku na dare hudu kai akwai fadar da sai an ce Allahu akbar sai su ce lokacin kwana yayi
maimakon yi sallah kuma to kaga lokacin zafi shi ko lokacin sanyi duk yadda ka yi bacci fil ghalib sai ka gaji da bacci to mafi yawancin mutane suna jin ana kiran sallah amma kuma ba sa tashi shaitan ya abin nan ya riga ya istahwaza alaihim shaitan to wannan shine nake kira zuwa ga musulmi cewa yadda muke tunanin Allah ya taimake mu ba haka bane muna ganin cewa waɗanda Allah ya taimaka mu ɗauki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma suka yi suka mallaki inda aka kore su sun kasance suna da 'ya'ya an walakantar da 'ya'ya an kwace suna da mata an kwace matan nasu suna da dukiya an kwace ta duk don mi don saboda addini sun ba Allah duk abin da suka mallaka na farko sun yarda su bar 'ya'yansu saboda Allah su bar matansu saboda Allah su bar garinsu saboda Allah su bar kasuwancinsu saboda Allah su ba da rayukansu a kashe saboda Allah kaga waɗannan Allah shi yasa Allah kire su ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya abin da muke dibi wai haka zo ka iska wani dan shi a waya zo ya zage su to kai Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to kai yanzu ka dawo ka ce waɗannan ba masu gaskiya bane da Allah ne kake yi koko da su kake yi kaga abin akwai matsala Allah ne ya sauka to anan abin da nake so in ci muna so Allah ya taimake mu sallah a lokaci sallar subahin ya za a yi mu same ta cikin lokacin zafi ya za a yi a samu mu same ta cikin lokacin sanyi to kaga wannan sai zamanto abu ne wanda al'ummar musulmi ya kamata ta dawo ta yi karatun ta nasu ta kiyaye sallah wannan ba ina magana bane kan yara hatta da uwayen su ma suna buƙatar wannan ma'aikatan gwamnati sallah ba ta dame su ba za ka ga mutum jam'in sallar subahi nake magana ita batun wai akwai masallacin ne service da wani abu da azhur da al'asar da magriba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai salloli guda biyu masu nauyi afkaru salati alal munafiqin salatul isha wa salatul subha in dai kana son ka gane mutum yana da cikakken imani yana kiyaye sallah daga sallar asuba da sallar isha yake ganewa saboda mi saboda suna da alaka da lokacin gajiyar dan adam sallar asuba ana bacci sallar isha'i ana son a shiga bacci suna da nauyi ga dan adam tashin nan da lokacin kwanciya lokacin da dan adam yake son ya karkata zuwa ga lokacin bacci shi to lokacin nan in ya tuna da Allah wannan ya nuna da gaske yake kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire su mafi nauyi akan munafikai kenan nan ko munafiki munafiki babba ko munafiki wanda yake karamin munafinci almuhimmu dai tana da nauyi akan su to yan uwa musulmi wannan kenan dole mu kula da wannan bayyuwa sallar asuba sai sattar turanta ake yin ta bayyuwa sai witar bayyuwa sai inda ma ta samu kaga ma'aikaci ya tashi sattar trans ya yi wanka zuwa sattar karant ya yi sallar asuba 2 minutes ya ɗauki mota ta ya yi service bayyar zai yi ratan lokacin aiki amma yana yarda ya yi ratan sallah babu uwanai ba su sai lahira ne to abu na biyu sai mu zo zuwa ga hukuncin kamar mutane musa ana samun mutane masu matsala kafin wannan lokaci ayoyi sun sauka akwai ayoyi guda biyu suke da alaka da wannan qadiyya aya guda tana cikin suratul nisa aya guda tana cikin suratul maida ayar da a cikin suratul nisa ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu wa in wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا آية تبيو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والتان آية تفرقوا في سورة النساء wannan aya kuma tana cikin suratul ma'ida to in muka duba sai ayoyin suka zo guda malamai sun yi kokarin su nuna menene bambanci tsakanin waɗannan ayoyi saboda da yawan malamai ko waɗansu ƴan uwa sai su ce ai ayoyin suna magana kan abu guda ne a'a wannan aya ta cikin suratul nisa ba ta yi magana kan zancen alwala ba an gane ni wannan aya ta cikin suratul ma'ida ita ce ta yi magana kan zancen alwala kenan sai mu samu nan qadiyya guda biyu tunda waccan ta ambaci wannan wannan ta ambaci biyu kenan wanda ta ambaci biyu tana dauke da bayanai da ma'ana fiye da wanda ta ambaci daya to sai mu kalla Allah subhanahu wa ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu sai ce wa in kuntum marda in kun kasance kuna da rashin lafiya wannan ya kawo halatul istisna'iyya dan adam fil ghalib babu inda zai je a duniya ba zai samu ruwa ba domin ruwa abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya hore shi a ko ina an gane ni to abubuwa guda biyu dan adam ba inda zai tafi bai same su ba akwai ruwa akwai ƙasa duk inda zaka je bisa ƙasa zaka je don babu inda zaka taka babu ƙasa duk inda zaka je daga ƙasa sai ni sai ruwa albarru wal bahr to waɗannan ababen sai Allah subhanahu wataala ya bar su zamanto wato abubuwan da su tsarkake dan adam ruwa saboda su da kansu ma'ilimta na duniya yanzu bincike ya nuna shine abin da bai dauke da microbe kuma microbe ba su iya rayuwa a cikin sa mafi yawancin microbe da sun shiga cikin ruwa mutuwa suke yi to sai Allah subhanahu wataala ya ce zamanto shine zai yi zai tsarkakar da mu abu na biyu kasa to ita ƙasa tana ɗaukar microbe ba kamar ruwa ba amma ita ma tana wanke microbe tana goge su tana gusar da su tana kashe su to kashi sai a tayi sai a tayi zuwa ga wato wato abin albadal shine abin nan ƙasa to in aka so lokacin da babu ruwa sai a yi amfani da ƙasa kenan kaga badali kenan ko kuma lokacin da akwai matsala to nan sai Allah ce wa in kuntum marda can an yi zancen alwala idan kuntum ila sala idan kuka tashi zuwa ga yin sallah faghsilu wujuhakum idan kuka yi niyya ake nufi domin nan in muka ce idan kuntum kasa akwai masu tsoron ka ce a'a ai alwala cikin qur'ani abu biya an ka faɗi ko faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa musawu bi usikum wa arjulakum ila alka'bayn shike da suka ce waɗannan ne ai ba ai shi yasa da ya duka sai ga ya wanke huska ya wanke hannu ya sha makai ya abin gaice kunne ba a ce ba babu inda Allah ya ce a wanke kunne shaka wace kana shaka makanka bila'i kurkura kana zuwa kana san ruwa cikin baki suna wucewa azumin ka ya kai ba ka da azumi ina fata an fahimci to na farko nan sai mu ce idza qumtum ila sala idza aiwa idza aradtum alqiyam domin ne idza qumtum in kun ka tsayu to cikin masallaci an tsayu a sallah idan zan ta alwala kaga babu zan ta alwala shi da kansu ku sai da wannan ba faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku ko ba haka ba sai ce maka to ai shi kenan bakin su kenan sai mu tambaya shi hanci ina yake cikin fuska baki ina yake fuska to ina yanka ida su idanunka da kaka wankewa suna cikin ina an ce ka wanke ido ne to ka gani ba a ce to kaga sai aka ce wujuhakum kulluha suna cikin waɗannan duk abin da ya shafi wannan sannan kuma wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku kunne cikin mi suke cikin kai cikin kai suke Allah subhanahu wataala sai Al-udhani min ar-ra's.
ma dalla al-udhani min ar-ra's hadisi kamar da tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan ko da bamu dauki hadisai ba in muka dauki istinbati waɗanga Qur'ani ya kawo su sannan ya isar da wato usulicin saboda ɗansu suna tare da shi an gane ni sai Allah ce to wa in kuntum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shafi hannayen tunanuwanku har zuwa ga idon sawu an gane ni wannan abin nan wani kashi ne wanda yake mai kama da dan bul wanda a cikin Na gefen kafa.
yawa wa aydiyakum ila al-marafiq ku shafi hannuwanku har zuwa ga gwiwa hannu nan Ana ku wanke.
kusurwa kenan yawa ku wanke su to waɗannan su ne asul sai Allah ce wa in kuntum junuban junuban fattahaw amma in kuna da janaba to nan ba wannan za ku yi ba kaga wannan ya nuna mana cewa wancan hukunci na alwala in ba kuna da janaba ba ne tunda ita janaba alwala ba ta gusar da ita misali ce fattaharu to ku wanke jikinku gaba daya da wannan malamai suka tabbatar da dalilin cewa duk mutumin da yake da janaba in yayi wanka ko bai yi alwala ba zai je ya sallah shikenan alwal a wankan a wankan janaba ya wadata mishi da ma'adalla wankan saboda, Mhm.
eh, me ke da tahara karama Mhm.
Ta talasha ta- fil akbar.
yawwa dama bu alwalla karaba ce wanka babba ne gaban da ake wankewa a cikin alwalla ana wanke su a cikin wanka kenan sun shiga ciki Shikenan.
kuma an yi alwalla ko ba a yi ba don wankan janaba akwai sifa biyu gare shi akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal sifatul ijza shine ka yi shi ka game jikinka da ruwa gaba ɗaya ya isar maka an gane ni kamar ba ba a ba mutane wahala ka san mu yanzu sai a zo a ba mutane wahala da yawan mutane sai a ce an kai mai mata ba iya wankan janaba ba ka san muna da irin wannan matsala wankan janaba ba wani abu bane sabuni in ka dauka kai wanka yayi in ka dauki ruwa duka suka game jikinka yayi wankan janaba wannan ba wajibi bane irin wannan da ake cewa sai an fara da dama da hagu duk ku rikitar da irin wancan lokaci da aka ce akwai karatun wankan janaba yawwa karatu wankan janaba ba wani abu bane wankan janaba minti biyu sun isa na farko shine in ka zo in kana da janaba ka wanke al'aurarka daga nan ka game jikinka da ruwa gaba ɗaya kam Wannan ya isa.
shikenan kuma ka je ka yi sallah don Allah ya ce wa in kuntum junuban fattaharu idza kuntum ila salati faghsilu kaza kaza kaza kaza kaza wa in kuntum junuban fattaharu kenan in kun kai tsarki ku dai ku yi sallah to amma wannan nukta Sheikh Abdul Malik zaga mutane mutum yayi wankan janaba ya kare Na.
amma sai ya ganin har yanzu dai ya kamata sai alwala sai ya fito waje ya sake yin alwala ya sake yin alwala wani ma sai ya gama alwala da yayi misali ko da ya yi sifatul kamal din na'am ko da ya alwala farkon ko da wanka ya yi far- ya yi alwala kamar yadda ake so na'am marra marra din da ake yi a wankan Na- janaba na'am.
sai ya kare na'am ya jinkirtar da wanke kafa daga baya sai ya wanke kaga yayi alwala na'am amma sai ya gani wannan alwala tun da ta zo a cikin wanka Mhm.
to ba za ta wadatar mishi da me al- ba za ba za ta isa mishi ba wan- ba na alwala.
wannan yana da dalili guda biyu na farko akwai mutanen da wato sun jahilci hukuncin Na.
yana da kyau malamai idan suka yi bayani kuma ga aya ga hadisai shikenan ya isa Allah da ya shar'antar da addinin shi da cewa in kuntum junuban fattaha shikenan ga ummu na Aisha tace kuma manzon Allah ya yana wankan janaba bai taba yin alwala bayan ya ba ba ya kare ba kenan wannan yana cewa farko ne ake yi kuma ba a yi karshe kuma in bai yi ba kenan babu zancen in an kare wanka babu zancen ayi alwala tunda bai taba yin alwala ba bayan yayi wankan janaba ko da yayi bi sifatul ijza ko da yayi bi sifatul kamal ma'ana ko da yayi alwala a cikin wankan ko da bai yi alwala ba a cikin wankan nashi to Sheikh Abdul Malik bari mu zo nukta ta misali ruwan sanyi na'am da yin wanka da su misali mutum janaba ta kama shi na'am
mun san kamar yadda ka yi bayani da zu na'am ita alwala ko da mutum yana tafiya yana da alwala ruwan da zai za su isa mushi alwala na'am to kaga ko da ya alwala a nan tunda akwai janaba ta tar da shi wannan alwala ba za ta halasta mishi da yin eh sallah gaskiya ne a wannan ne malamai suka ce taimama akwai lokacin da take fin alwala Alwala.
karfi Na'am.
saboda mutum zai iya samun janaba Na'am.
a cikin tafiya Mhm.
baya da ruwan da zai wanka da su Na'am.
To amma ga turbaya zai iya yi mi Mhm.
taimama Taimama.
zai iya yin sallah da Na'am.
wannan taimama Na- tashi na'am.
amma ga ruwan alwala yayi alwala kuma yi sallah bai yi ba bai yi ba na'am sai dai taimama ce za ta dauke mishi eh, wannan al- wankan janaba na'am a nan kuma akwai wanda suke suna abin yana rikita musu da kwakwalwa na'am a nan ko da ka samu ruwa daga baya na'am wanka ne za ka yi ka fuskanci sallolin da suke gaba na'am wancan Tana sallah da kai ya riga ya yi da taimama eh kwarai ku saboda akwai wanda suke ganin ce cewa ai kuma cewa haka ne.
kai labud da an yi da fil waqt in dai akwai lokaci dole sai ya sake don waccan wato ka san abinda abu matsalar sun kasa gane cewa waccan sallah da kai shari'a ce ta baka damar ta samun ruwa da ake cewa idza wujida al-ma batala tayammum eh ba- batala tayammum amma waccan ibada da an kai da shi ya riga ta to me amfanin rukhsar aka ce za ka mai yawwa babu amfanin ruksa to ka san matsaloli ne waɗanda muna fama da matsalolin da da waɗansu wannan qadiyar da ka karanta da zo albadal lahu hukmul mubdil shi ma ya kamata mutane su- mutane su yi amfani da shi to sannan kuma da Allah ce wa in kuntum marda kaga nan Allah ya kawo hala istisna'iyya na'am in kun kasance marasa lafiya tunda Allah ya san za a yi rashin lafiya shi ya halicci rashin lafiya kuma yace sai an yi kuma babu wanda ya ce ba zai rashin lafiya ba ko ba haka ba wa in kuntum ala wa in kuntum marda aw ala safar ko kun kasance akan balaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗaya daga cikin ku ya fito daga bishi ya yi kashi aw lamastumun nisa ko kun shafi mata akwai safari ne shi shafa na jiki Shafa ne ko- ko shafa na kusanta to almuhimmu dai mu dauki jima'i paske shi shafa na jiki shine abin da malamai suka so suka rinjaye don mi don shafar jikin mace misali in dai ba wani abu ya fita daga cikin jikinka ba ba- babu wani dalilin cewa a wallaka ta karya ina fata an fahimci ni wanda malamai sun naƙasha wannan kazaya amma dai ni na fi ganin cewa a ɗauki ra'ayin ahnaf da suke ganin abin da ake da shafa shi dai ne jima'i an gane ni falam tajidu ma an ci alaci in buku samu ruwa ba an gane ni fata yamma mutu sai kun taimama a nan shi maras lafiya sai an ka ce falam ta ji duma an ku samu ruwa ba kenan kaga marashin lafiya to sai ya samu ruwa shi kuma bai da damar da zai yi amfani da shi to zai yi amfani da shi Na'am.
a'a nan abin da shi marashin lafiya hali biyu gare shi akwai rashin lafiyar da zai hana maka damar da zaka je ka samu ruwa shi yasa Allah bai kawo kucin sai bar sha'ab amma mutanen da su suke da janaba da mutanen da suke akan balaguro balaguro hali ne na rasa ruwa an fahimce ni Eh, mu- musamman mutum na cikin cikin gari wani lokaci ma kana cikin gari zaka iya rasa ruwa paske mu yanzu mun zan bayan turawa Mm.
da SNA ta jaye ruwa shikenan an shiga bala'i tabbas babu rijiya dama dama Najeriya su suna da rijiyoyi rijiyoyi komin kuɗin mutum sai ya yi rijiya a gidan shi da motar da komai saboda da an jaye ruwa babu wata matsala za za a samu ruwa amma mu yanzu ya mai in dai an ka jaye ruwa to kowa sai kuma isa Ah.
to kayan zo isa a ɗibi ruwa na yau bata lalace ba saboda mun zan bayun turawa to amma in aka samu wannan matsala shi rashin lafiya matsala biyu gare shi ko ya rasa ruwan domin bai da lafiyar da zai je ya samu ruwa to da na biyu ko akwai ruwan amma bai iya amfani da su mana tabar ruwan zai iya ƙara mai rashin lafiya ko ya jinkirtar da rashin samun madalla to su waɗannan ko kuma mutum ne mai lafiya amma ya je kasashen da sanyi ya tsananta ko ko sanyi ya yi wani tsanani saboda akwai inda sanyi yake da tsanani sosai kamar inda kankara take zuwa kankara suke zuba yanzu ka kamar irin kasashen laraba in ka ɗauki marok lokacin sanyi irin su algeri lokacin sanyi su waɗannan bale irin su kasar rasha ita wannan ko da yaushe ma akwai yankin da shi ko da yaushe mutane bisa kankara da ma suke rayuwa inda to yankin da suke ce ma da eskimo mutane da waɗanda cikin kankara suke rayuwa su wannan ko wani lokaci ba cikin sanyi suke to menene hukuncin su paske addinin musulunci addini ne na du- duniya gaba ɗaya sai Allah bai bari ba sai ce fata yamma muku yi taimawa to mi ya ake yin taimama mutane da dama suna rikicewa na taba kis- eh, tuna kissa ta wani eh, malami in ban manta ba eh, ko Sufyan Sauri ne ya zo ya ce wani mutum yana zai yin taimama da ya zo sai ya buga ƙasa haka ya bada pap ya yi haka sannan ya sake ya buga ya shafa ma fuskar shi ya buga ya shafa ma hannaye ya buga ya shafa ma kai shi ya buga ya shafa ma kunnuwa ya buga ya wai- ya shafa ma kafa ya tunda buga dai shi alwala ce yawa ake yi ta tun da babu- tawaye sufyanu sauri in ban manta ba dai ko sufyanu bin uyayna ko sufyanu sauri sai yana kallon shi sai da ya kare sai ce mai kai kai mantuwa ya ce ni ya ce baka shaka ba Eh.
Kasa gaga ya nan ya san nan da hankali ya aiki amma san ya Kuma aiki bai kurkura ba.
yau bai san bai malam bai ba bai shaka ba bai kurkura ba to kaga ai kurkura ba kurkura tana da sauki idan mutum na isa kasashe abin ga amma ga inda tashi hankali shi ke to eh, abin nufi taimama ba abu ne mai wahala ba mutum idan ya buga hannayen shi ga ƙasa ya kakkaɓe su zai shafa ma huskar shi kamar haka sai ya shafa ma hannayen shi daidai ta ashen hannu daidai nan domin hadisin da yake cewa za a kai ga gwiwa hannu malamai sun ce hadisi ne wanda bai ko inganta kuma ba.
hadisin da ya zo ya ce a yi buga biyu yawa a buga biyu waɗanda ba su inganta ba bugawa ɗaya ta isa to kenan taimama ba wani abu ne mai wahala ba a buga a shafa ma huska a shafa matafin hannu Shikenan.
shikenan taimama ta ƙari alfada babu wani wahala an gane na yawwa to wannan shine taimama ga yadda siffar ta take a buga so ɗaya ba su biyu ba sannan a shafa ma huska da tafin hannu ba sai an kai ga gwiwa hannu ba kuma ba a shafa ma kunne ba a shafa ma kai ba a shafa ma ya isa da fuska da tafin hannu kawai duk bakin su to mala abdulmalik ga wani abu kuma da muke son ka muna bayani a kai na'am yanzu misali eh, lokacin sanyin da muke a ciki yanzu kawai mutum da yake da yamai cikin yamai Mhm.
yana da gas yana da garwashi Mhm.
yana da itace na'am shin wannan za a iya cewa lokacin sanyi uzuri ne da zai hana shi yayi wanka na'am babu dalili kan wannan illa fi halatin wahida to shine yanzu misali akwai lokacin da in sanyi yi tsanani Mm.
ruwan zafi ko an so a yi amfani da su ba za su amfani mutum ba, domin lokacin da za ka fito har yanzu tasirin yana nan amma munan Nijar alhamdulillah ba mu da wani sanyi fil ghalib ba mu da wani sanyi wanda za a cewa ya hana mu mutum musamman dai masu lafiya sannan waɗanda ke kawo wannan uzuri da cewa lokacin sanyi ne ba su da niyyar biya Allah da gaskiya domin in an ka umurce ka da abu to an umurce ka da duk abin da zai sa wa ka tabbatar da shi yanzu misali in na ce maka ina son ka kawo mini buhu goma na shinkafa ba sai na ce maka a zo su bisa mota ba tunda na san dai ba ka zuwa ka ce an zama buhu goma don na san ba ka ɗaukar buhu goma ko ba ka ba kenan in na ce ka kawo min buhu goma na umurce ka ne da buhu goma nan ka san hanyar da za ka bi ka kawo su sai ka san yadda za ka yauwa Allah da ya umarce mu da sallah kenan ya umarce mu mu bi hanyoyin da duk za su samu kai ga yin sallah wato alwala tattalin ruwa yin ɗahara duk shina daga cikin umarni da sallah don bai yiwuwa a yi sallah babu tsarki bai yiwuwa a yi sallah ba a yi tattalin ruwa masu kyau ba to in ka ki tattalin ruwa kamar ka ki yin sallah ne domin babu wata hujja wadda za ka kawo wa dole na mutane su gane cewa abubuwa na addini da ba mu ɗaukar mataki kamar misali yanzu wani misali da ni baka mutum da zai sallah asuba sai ya ƙi yin bacci sai da ya bari karfe hudu na dare sai ba sai ya yi bacci aka yi sallah bai sani ba bacci ya yi mishi nauyi bayan ya tashi aka tambaye shi kaka sai ya ce ai an ce a- wa anin na'im hatta yasfaqih an dauki alƙalmi daga mutumin da yake bacci har sai ya falka ka dauki mataki ko baka dauki mataki ba kai da ya yi mataki izini ba.
da ma da hukunci ka ka gani to wannan shine muke so mutane su gane mutum ne ya san cewa zai iya yin ruwan zafi ya dumama su ya yi wanka sai ya kau da kanshi ya yi bari sai da zafi ya ta waye ce a kai wannan sai mama ce Allah ce ai bab ya buga to baka da sallah tunda baka bi hukuncin da Allah ya ce ba kai kana da ikon kai amfani da ruwa ka kiya ka bari sai da lokaci ya wuce ka zo ka yi taimama wannan kuma dole ƴan uwa musulmi su gane wannan domin kuma akwai abu guda wallahi wallahi mai imani bai cewa ya kawo uzuri na ƙarya game da umarnin Allah na yanzu muna gani in lokacin azumi ya kama da yawan musulmi ba su yin azumi wasu daga cikinsu sai ka ji sun ce ai doktor ya auna su musamman irin mutanen birni an zaka birni an ji daɗi ana cikin AC ana jin daɗi sai ka ji mutum ya ce a likita ya auna shi ya ce ya ji ya dubi da listoma dubi da listoma likita ya ce ya ce a bar a bar shi a abinci akwai debi wani kuma ya je shi an so ordonance a wajen likita wajen likita kuma shi likitan tayo bai sani ba an gane ni wani kuma ya sani yanzu babban abin da ake ciki sai likitoci suka gano cewa yin azumi yana sawar estoma ta kwanta Mm.
tana maganin estoma paske abubuwan da kake ci waɗanda ciki ga yawan wahalar abin nan nasu nike su in baka ci abinci ba babu su kina in ka yi suhur cikin ka zai huta ko da azumi yake karewa ka samu lafiya kenan uzurin da mutane suke kawowa na cewa wanga lokacin sanyi ne ba su alwala ba gaskiya bane dalili kuma bari in ba da dalili wanda zai fito ga fili shi ne cewa in muna da harkokinmu na duniya waɗanda za a buji wallahi za mu jin wannan sanyi babu ɗan taksin da zai zo kuwa ya ci maka yanzu lokacin sanyi ne bai samu hita- dama hita amma ranar da bai aiki bai sallah asubahin ya aka yaka Don an fifita bangaren duniya kan bangaren lahira.
ka gani babu wanda za a cewa yau akwai an ba direban da an kata da shi yau akwai misiyon ya ce yau sanyi a akwai kafin ba mai gida ya tashi ya yi wanka tun karfe hudu ya shafa mai ya yi komi da komai ya riga ladan masallaci ya yi sallah har ya zo da mota tana ranar tir yana jiran dresseur su yi balaguro Kana da tafiya karfe uku da rabi ko karfe hudu a report.
ka ka gani Kafin lokaci kana.
kai suna ta- wani ma tun kai uku ka bar wa gidan shi to kenan yana da kyau mu gane cewa waɗannan abubuwan da muke kokarin mu naɗi da su in ma mutane ba su sani ba fa ba wa mutane ba malamai ne sun kasa mutane yin sallah ba su malamai karantawa ne suka suka ce Allah ya ce ai sallah ba malamai suka sa mutane yin azumi ba Allah ya ce ai azumi su ma suna yin azumin kenan ya kamata mutane su tsaya bisa ga dokokin da aka umurce su da su Eh, Sheikh Abdulmalik Kallo akwai abu biyu shi ma suna ɗaure wa mutane hankali musamman lokacin sanyi.
na'am Yanzu shafa akan kofi, ko shafa akan sosai, ko akan takalmi ko akan takalmi.
na'am Ya shafan yake, ya hukuncin shafa, sannan kuma shi mazaunin gida wani tazara wani da wani lokaci ne aka bashi zai iya yin shafa.
Na'am.
Haka kuma mutum da yake cikin balaguro kwanaki nawa ne zai iya yi yana shafa.
na'am Na'am.
eh wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga ali ibn abi talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu wato wato ya bada lokaci Mm.
kafin ni lokaci ya bayar ga mutumin da ya sa kofi to in muka ce kofi bari mu fassara saboda ka san muna cikin lokacin da mutane musan mene ne kofi bai malamin ya ce kofi wani ne na kofi kofi su ne waɗansu takalmi wa- na fata waɗanda can da aka yi zamanin amfani da su waɗannan takalmin ana sanya su amma Kakan samu misali 'yan tabligi sana yawan.
Yi- suna yawan sa su a yanzu yawa to su ne takalmi na A fata za ga ana shiga masallaci da su ana sallah ma da ana su.
ana sallah da su waɗansu takalmi ne waɗanda na fata ne kuma ba su liki ba su kai ga wuce abin nan ba su kai ga kobri ba suna tsaya bakin idanun sawu ne Na.
to waɗansu ne ake ce ma khuffi kuma sun samu suna daga al-khafif ne shine abin da bai da nauyi Na.
an gane ni to waɗannan su ne takalmin akwai al-jawrab abin da ake ce ma shosai sannan akwai al-na'lain abin da ake ce ma takalmi mutumin da yake mat- ba matafi bane yana zaune a gida shi na cikin yamai Mm.
to ya halatta ya shafa akan sosai ya halatta ya shafa akan kuffi in kuffi ne ya halatta ya shafa akan takalmi wanda akan takalmin nan da yawan mutane ba su san hadisan ba sai su ce, "Ah, takalmi ba a shafawa saman su to hadisan suna nan da dama ba ɗai ba ba bi ba ba uku ba ba hudu ba suna da yawa sun sun zan mutawatirai ina fata ana fahimta ta at-tawatur al-ma'nawi ko at-tawatur al-lafzi kamar yadda malamai suke faɗa a malamai ilmul hadith kenan shafawa akan takalmai tun da hadisi ya tabbata ba mu da shakka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da addini mu shi ya halatta kuma yin sallah da takalmai ma in suna da tsarki suna da tsahara ya halatta amma wancan lokaci babu tafi a cikin masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya ka zo da takalmin ka kodi shi to amma mu ko suna da tsarki wani bi taffunan da akwai cikin masallaci in ka zo ka ce zaka sallah da su kaga taffunan zaka abin nan nasu Zaka ba su.
to muna kira ga yan uwa masu son tatbiqin sunna saboda wasu su in an ce sunna suna son tatbiqin sunna ɗari bisa ɗari don Allah a kiyaye irin wannan saboda bi saboda zaka zo ne cikin masallaci ka haddasa tashin hankali ka ce manzo Allah ya ce sallu sallu fi ni ali yawwa sallu fi alaikum ka zo ka taka tafi a ce to kun gani ko dama mun haɗa muku yaran nan wa da su da yan kwaya bambanta su kaɗai da su da yan kwaya bambanta to in ba ba ka ci wani a'a ku karantar da mutane ko ka bari a masallacin da kai kake liman kana son ka nuna mutane da sunna take inda ake saurara ma inda kake da iko sai ka kwambaka sunna amma inda baka da iko za a zo a tada fitina ko a yi rikici addini ba don a tada rikici ake so a'a ana son a ganar da mutane addini in babi ne ya zo ka yi bayani in masallacin ka ne kana da iko kai ne liban ka karantar da almajiran ka kuma ku zo ku tambaka da sunna ina fatan ana fahimta ta kenan dai a takaice mutumin da yake a gida an ba shi yini daya dare da wuni ke dare da yini a bantakatar da kamar da suke faɗa to shi ko mutumin da ke akan balaguro an ba shi kwana uku sassan duza kenan in dai ba ya yi janaba ba an gane ni in dai ba ya yi janaba ba in dai dan mutum ya je dushi ya yi kashi ko ya yi fitsari in ya matukar da yasa su suna da tsarki ya sa su shina da tsarki ma'ana ya yi alwala sannan kuma ya sanya sannan ya sanya su to ya ga damar ya shafa in ya shafa nan ba sai ya cire ba ya je ya yi sallah da su wannan shine abin da nasu ya tabbatar Mana mutum zai iya yin wuni misali yau ka tashi na'am kafin ka fita kai yi wanka Na'am.
kai alwala sai ka sanya shosa cikinka na'am a nan za ka iya wuni kana shafa a kan shosa su sitkin nan kuma shafan yaya yake Eh, shafan yadda ake shafa kamar yadda ake shafa za ka ɗebo eh, ruwan ne ka shafa daga sama Na'am kawai haka ne za ka yi a kan saman eh saman shi ba sai ka tahi ƙasan shi ba mana ba za ka yi haka ba ka jayo gaba ga- ƙasa da sama da ƙasa.
eh wannan wannan ba Haka wannan ba a take.
shafawa kamar yadda Ali ibn Abi Talib Talib yake ya ce, cewa- لو كان الدين ب- بالرأي بالرأي لكان نعم.
المسح مم.
آه، أسفل من الخوف أولى من المسح على أعلى na'am kenan da mutum addini da ra'ayi ne Yake yi.
da ƙasa kamata a shafe tun da ita saboda ke shi kusa da datti da kenan.
dirti kuma shi ke takan ƙasa Mm, An sai ka ga fahimci?
shafawa a haka kuskure ne kuskure ne Shafawa kawai daga ake sama shafa.
ake shafawa in mutum ya shafa daga sama shi kenan magana ta ƙarfi ya rola akwai wata nukta mai muhimmanci shine mafi yawancin ƴan shi'a suna ganin su cinai ba a wanke su shafawa a ciki Mm, sosai wannan qadiyya ce wadda take qadiyya khatira jiddan sosai.
suna amfani da lugha wani lokaci Eh, da wancan ayan ma da- yawa da- ita ce da- ai da- da- wato kamar da Allah ya ce wato idan kuntum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum.
wa arjulakum ila al-ka'bayn Wow, kenan to sun ka ce wamsahu bi ru'usikum sai an ka ce wa arjulakum kidan ba a ce wa arjulikum wa arjulikum ba amma a kira'ar da an ka ce wa arjulikum sai suka maida ta gefe ka fahimce ni Na.
domin nan wa arjulikum muna da ita wa arjulakum muna da ita mafi yawancin qurra sun karanta wa arjulakum saura kuma sun karanta wa arjulikum to in muka dauki wa arjulikum shafa yake nufi tunda ma'atufi ne akan ru'us imsahu bi ru'usi alba'u harful jarri Na.
ru'usi ismun majrurun bihi wa alamat jarrihi al-kasra Na.
الواو واو العطف ان gane ni وارجو لي تزمتو معطوف عليه وكم كم ضمير ne متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافه انا mu karasa ga wani ce to wanda me an kake an kake tare shi to in muka duba wa arjulikum kenan sai mu ce ma'tufi ne akan shi amma kira'a da ta zo wa arjulakum to sai ya zamanto fagsilu wujuhakum kenan wa arjulakum tunda ma'atufi ne akan fam- wato fa- fagsilu to fagsilu ku wanke kaga wannan kira ta nuna wankewa za a yi nan ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai malamai suka dauki waɗansu suka dauki kamar abin da ake cewa at-tarjih wasu sun karajjaha shine a shafa kawai yan shi'a an gane ni da kuma waɗansu daga cikin malamai da suka yi ishari suka bi su kamar ibn jarir tabari kasu suka kafa hujjar cewa ibn jarir tabari ya ce akan wannan ra'ayi mu a matsayin mu na malaman ahlus sunna ko almajirai na ahlus sunna ko a aqidar mu ta ahlus sunna ba mu yarda ba a ce ibn jarir tabari baya yin kuskure don ibn jarir tabari ba annabi bane Na.
mu mun yarda da shi mun Allah yarda kuma yace wailul lil aqabi min minan na kaga abinda muke so mu ce wato eh, ko- wannan ma suna iya kafa hujja cewa aina ana zancen wanda ya fara wankewa ne bai wanke duka ba don eh, ibn rushd al-andalusi a cikin bidayat mustad hayat al-muqtasid ya ce waɗanda suka fara ake zance an gane ni amma mutumin da aka umurce shi da shafa ai shi wannan hukuncin bai shafe shi ba ina fatan ana fahimta ta amma abinda muke so mu ce nan ibn jarir at-tabari ko da yana daga cikin wanda suke ganin shafawa za a yi ba wankewa za a yi ba an mu muna kira shi imamul busiri kuma mu mun yarda da shi amma ai su ba su yarda da shi ba sannan abu na biyu kuma mu ba mu ce bai kuskure ba gaskiya to in aka ce wa arjulikum waɗansu malamai suka ce shi kira'a ta arjulikum akwai abin da ake ce ma wato al'af na'am in an kai al'afu wato ittiba'ul majrur ya zamanto wato ittiba'in wancan ne yayi amma ba ma'anar shi yake dauka ba kuma akwai shi cikin larabci an gane ni Ko- wato kuma wadansu malamai suka ce a'a qira'ar da tace a wanke shine in za a wanke da ruwa babu wata damuwa qira'ar da tace a shafa shine tana nufin lokacin da an ka sa takalmi ko aka sa kufi ko aka sa safa kenan sai mu rarraba ko wace qira'a akwai inda ta dusa ba mu cewa wankewa ko da yaushe ake nufi ba mu cewa shafa ko yaushe ake nufi wa zai fassara mu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mu da aikin sa in dai zai wanke da ruwa wankewa zai yi in zai shafa shafa shafawa zai yi amma bai zamanto kullun shafawa yake yi ba kuma bai zamanto kullun wankewa yake yi don ba a samu manzon Allah ya shafa akan kafarsa ba na'am ba Babu wani yi shamaki.
babu wani hufi Shamaki babu wani ta- shabaki dole shafawa kuma aslan ma shafa malam dole ne kafa in tana ga fili ya zancen shafa kaga babu zancen shafa ba Eh, sannan Sheikh Abdul Malik yanzu akwai wani abu da yake suma akwai iskali da yawa da yake samu mutane. Yanzu misali mutum ya sa safar shi ko Mhm.
ya yi shafa a kanta.
na'am Daga baya bukata ta sa sai ya cire na'am yana da alwalashi.
na'am Bai yi- bai yi sallar da ya ma alwalar ba.
na'am Misali zan yi alwala misali ni yanzu yana da shosati.
na'am To saura minti goma in yi sallah Mhm.
sai na je na yi alwala.
na'am Akwai shosati a kafata.
na'am Sai bukata ta sa sai in cire.
na'am to waɗansu sai su ɗauka yanzu alwala da na yi na'am saboda sosai cikin da na yi shafa a kan shi na cire Na'am.
yanzu alwala babu babu ta na'am ka san abinda suke kallo wato sun manta da cewa lokacin da ka sanya takalmin Mm.
abin ya zama to tsahir ai da ma cinan ka tsarkakakku ne Na'am.
kenan yanzu ba a buƙatar sai an sake yi akan su shari'a ta baka damar ka shafa bayan ka shafa arwallar ka tana nan to cire wannan ba kamar ka cire gaba bane don shoset ba gaba ba ce na'am Sannan- a kan gaba ce ka shafa Yawwa, sannan kuma ba a itidadi da abin da yake ba gaba ba ce ko ko gaba in ta samu matsala ba a aiki da ita. Misali mutumin da yake hannu guda gare in zai arwalla Eh.
an ce a wanke hannayen ku.
shikenan Kawai wancan hannu da aku shi ne za a yi ma in bai yi ma wancan ba ai ba a cewa sai ya ta ya ya nemo shi. Ko kuma misali mutumin da yake da hannun roba shi hannun roba ba a cewa yanzu kuma shi ba sai an shafa mishi.
tabbas Domin wannan gaba asalin babu ta. To wannan kuma zai kai mu ga mutumin da yake da rauni. An an sa mai bandeji haka yawwa an sami shi bandeji haka to kaga wannan bandejin ko wani abu wanda kafa ta yi takkari misali an sami wannan miskeci mishi ko plat ko mi- Plat.
ko platar da suke faɗa da faransanci shi wannan idan mutum zai yi alwala yanzu babu zancen ya shafa mishi domin Allah ya ce fattaqullaha Mastata'tum.
mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah biyayya gurgudun iyawarku ko ba haka ba kenan lokacin da zaka alwala hannunka in yana da wannan falatarkin ko ko kafarka ba ruwa ba za su kai ba shikenan babu wani abin damuwa sai ka bar su har sai lokacin da wannan gaba ta samu domin ba a aza mana ba cewa dole dole sai mun yi wadansu malamai kamar waccan kadiyar da kake faɗa wadansu suna ganin cewa a'a tun da ka cire shosai cikin sai ka Halatta ce.
ta cire sai ka sake amma wannan sabani ne wanda yake Ito- ba mai la ghair mu'tabar ba da mu'tabar abu na biyu eh, wancan abin da mun shafi platin wadansu suna cewa a'a yanzu abin da za a yi taimama ya kamata mutum ya yi ina fatan kana fahimta ta sai su ce a'a mutumin da kawa tai guda ba a samu inda za a yi taimama zai yi wadansu suka ce a'a to yanzu misali in kana da wani wuri kana da kurji kana da wani rauni to akwai inda ruwa suke kai akwai inda ruwa ba su kai to ya za ka yi sai sun suka ce to yanzu abin da za a yi ka zubo ruwan in sun ka kawo daidai wannan wurin sai ka ɗebo ƙasa sai ka goga eh, eh, eh, daidai wannan wurin sannan ka wuce Allah bai ce a hada Allah akwai alwala takallufi a yawa bai dace a ce sai an hada alwala da taimama ba ba dole bane ina fata an fice eh abinda ake so in ka baka samu ruwa ba ko ko ba za ka iya amfani da su ba to sai Allah ce kai taimama domin addinin musulunci an gina shi ne akan sauki akan sauƙaƙawa ba wai an azamin abin da ba bai dauka bane kenan kaga malam idan mutum ya sa sosai cikin shi yayi alwala ko da ya cire kana alwala shi tana nan.
alwala shi tana da inda jamhur Eh.
amma mu faɗa ka san wani Eh.
in baka faɗi na shi ra'ayi ba cewa zai ka zo ka ya ya ta ra'ayinka ka tafiyar ka sannan kuma in ma eh, akwai wani abu misali na yi alwala na yi shafa a kan kaina Mhm.
sai na je na yi aski na'am za a je awo
Eh, ba- saboda gashin da na yi Eh, aka ce- shafa a kansu Na'am.
yanzu na cire Na'am na'am na'am.
Kaga- Kaga wannan babu shi shi ba.
babu shi ke Eh, kamar mutumin da ya alwala ne muqaddar ta la qaddara Allah sai wata musiba ta same shi. Hannun shi ya ya cire. Ba a cewa yanzu sai ya sake yin wata saboda hannun da ya sha ya yau wanke wata ya cire ɗazu sai ya cire alwala. Dama abin da ake so sai an samu abin da zai karya ta.
Yeah.
Dalilin kuma da zai karya ta babu shi. Domin in alwala ta tabbata baka yi fitsari ba, baka yi kashi ba, babu wata najisa a jikinka. To menene ya karya alwallan?
Babu.
babu abin da ya karyar da ita muna fatan yan uwan musulmi irin waɗannan matsalolin da farko su rinka tambayar malamai waɗanda sun san eh, abin da tunda irin kamar wannan minti talatin ko minti arba'in ba za su isa ba a tattabo jalibai da yawa.
jalibai tana yiwa wani lokaci wani abu ma mun manta da shi sai bayan mun sabka sannan za Daga- mu- za- za mu sanar da shi. amma abin da nake ba yan uwa shawara addininka shine babban jarinka domin addinin ka da shi kake neman aljanna wanda aiki da muka yi duniya abin da zamu bi tuwo ne ka san wato neman abincinmu da abin da zamu sa sutura da abin da zamu ji daɗin rayuwa shine annan duniya ka fahimce ni to yadda muke kokarin mu gyara duniyar mu kuma mun san barin ta zamu yi ya kamata mu yi kokari mu gina lahiran mu fiye da duniyar mu ko ba haka nan bane tun da lahira ita ce amma tabbata nan duniya mun zo ne mu wuce da fasa gina mun ce kamar irin abin gari dama akwai motoci abin nan bis guda bakwai da an kamar masu kan mutane kiyama kullum suna ɗaukar mutane suna kai mutane kiyama waɗannan bis guda bakwai ko kai reservation ko ba kai reservation ba wallahi sai an kai kautar ana wannan bis guda bakwai me su wato attanin zuwa juma'a talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi duk suna zuwa kiyama kullum suna taya kiyama kullum yana yiwa kuma wallahi dole sai mutum ya shiga cikin ɗaya daga cikin su Ɗaya daga ko cikin bisa biki.
sahi ko ta marice ko ta landi ko ta mardi ko ta mercredi ko ta jeudi ko ta vendredi ko ta samedi ko ta dimanche wallahi sai mutum ya shiga cikin Kenka dai yana nan dole to don haka mun zo ne mu wuce babu wanda ya zo ya tabbata a duniya a duniya darul ubur wuri ne mahattatul ubur wuri ne wanda aka zo tasha ekoga wadda za a wuce kinan ya kamata ka gina gidanka na lahira to in muka ce za mu yi sakaci da shi abin da ya shafi duniya kullum sai mun nemi kwararre in likita na ka bi kwararre magani mai kyau riga mai kyau gida mai kyau aboki mai kyau komai mai kyau kai dai hatta da kasar ka yanzu in ka ji ba sai ba sai ka tsere ka tafi wata kasa ka ce kafi sunta a to yanzu duk waɗannan komai ka zaɓi mai kyau amma in an ka zo ga aikin Allah sai kai tara gaita in ka ga dama ka tambayi dan kwaya in ya baka amsa ka ce wai lahira zaka zo da dan kwaya gaban Allah ka ce shine baka amsa in ka ga dama ka tambayi jahili malami wanda an aza shi ne ya ba mutane sallah ga wuri don saboda shi ne shi kadai ne annan ko shi ne iya karatu kaɗan malamin da ba masallaci bane karshen ta duwatsu ne aka aza malamin da bai iya karatu ba malamin da kana iya iske shi da barko da karki ne yana kokarin ɗaukar kale kale malamin da ga iya ɗaukar tambola malamin da bai san komai cikin addini bai karantar da kowa bai yi karatu ba waɗannan su ne za mu rinka danganta ma tambayoyin mu kuma mu ce za mu ci da gaban Allah subhanahu wataala Ba ya yi.
wallahi tallahi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba dole mai son Allah zai tsaya ya tambayi malamai kuma malaman da suna da ilimi abu na biyu ya zamanto kuma malamai ne an shaide su ana ganin suna da kwatanta gaskiya suna tsoron Allah amma in dai a ce a yi ta tambaya ne ba zai yiwuwa ba kuma dole na ka tambayi malamin da zai iya gaya maka gaskiya ba munafukin malamin da ke tare da kai ba saboda da yawan malaman da suke karkashin waɗansu mutane ba su iya gaya musu gaskiya in malami na karkashin gwamnati yana da wahala in mas'ala za ta taɓa gwamnati ya faɗi gaskiya amma in ba gwamnati ta taɓa ba ina iya faɗi gaskiya in malami na karkashin wani mai kuɗi mai gida nai bai iya faɗa mai gaskiya amma in abin da yake so ne ya ga gaskiya ta dace da abin da mai gidan shi ke so yana iya faɗa kenan dole ne kai in ka san malamin da ke karkashin ka bai jin tsoron Allah bai dace ka tambaye shi ba in ka san bai iya gaya ma gaskiya bai dace ka tambaye shi ba don in ka tambaye shi ina tuna kissar wani malami ana kiran shi eh, kala rawi na gane sai na Najeriya to garin Kano yake to malami ne mai ban dariya kuma yana faɗin gaskiya to wata rana sai gwamna ya gayyaci na malamai da gwamna ya gayyaci a malamai gurguje shi na'am lokacin mai to ma da labarin mu isa mu karasa wannan Nafta ta kissa tsara ba.
yawa sai gwamna ya gayyaci malamai yace aje a sharuwa shikenan malamai da dan aka ga- gaggaba kala rawi saboda ban dariya yace ni tun da ji haka tun karfe biyar tun karfe biyar na tafi yace ni zo ne iska dauka da nace ba ni hanya yace yace ya tambaye ni nace kai ni zaka tambaya zan sai in mare ka wallahi shikenan aka bar kala rawi ya wuce aka je aka ci abinci aka yi liyafa aka yi ma malamai kyaututtuka da irin envelope din da ake basuwa to sai yan jarida suna ma malamai kowa shi yi magana sai aka ga kala rawi tace a shi bai ba- bai magana yan jarida suka zo aka ce a malam kowa ya magana kai magana ce a shi ba zai magana ba don kaɗan zai faɗa amma ba ta da kyau aka ce a yi magana dai ya ce a shi ho bai yi in wa zai magana wanda zai faɗi wallahi ba ta da daɗi aka ce faɗi ya ce to shi ke ya ce to mai girma اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من تلاوته من نقص أو نقصان أو تحريف أو زيادة اللهم ذكرنا منهما نسيناه
Radio Bauchirai bisa kan mita 105 Congo FM. Radio Bauchirai karuwar mai sauraro.
لبيك اللهم لبيك Agence de voyage Boisferré, Hajj, Umrah et billetterie. Première agence de voyage nigérienne moderne et spécialisée dans le domaine de l'organisation des voyages sur les lieux saints de l'islam et l'émission de billets d'avion pour tous vos déplacements à l'étranger en aller comme au retour. L'agence de voyage Bonferré allie modernité, dynamisme sérieux et professionnalisme. Pour l'organisation du Hajj et de la Umrah, nous avons mis en place un dispositif moderne et exceptionnel qui prend en charge les candidats au pèlerinage dès leur entrée dans nos locaux. L'agence de voyage Bonferré dispose de partenaires sûrs, fiables et expérimentés dans l'organisation du Hajj et de la Umrah, ici au Niger et en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nos encadreurs sont là, à votre disposition, pour une parfaite maîtrise et un accompagnement dans l'exécution des rites du Hajj et de la Umrah. À Niamey, prenez attache avec Abdelkader Suleiman, directeur général. Il est au 96 97 49 12 92 97 49 12 Boubacar Moussa Baragé 99 17 05 deux fois 94 90 02 11 Imam Abbas 94 75 26 54 Adamoula Allah dit SG au Grand Marché de Niamey 96 46 29 29 90 46 29 29 Ali Omalemi au Grand Marché quartier numéro 3 il est au 97 92 3 fois 90 40 36 37 à l'intérieur du pays, contactez El Haji Jibril Boubakara, Harobanda, Bitinkoji et Torodi, 96 89 94 18 ou au 90 33 70 60. El Haji Bachir Issa à Fabrigi, il est au 91 95 10 14.